أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلاً ما فعلوه إلا قليلا منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم barkanmu da ganin arzikin wannan safiya wanda Allah ya tada mu cikin koshin lafiya yau muna asabar 20 ga watan Ramadan wata mai albarka wata na tara a kalandar musulunci kuma ya dace da 25 ga watan biyar hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shekara 1440 miladiya kuma tana shekara 2019 a ci gaba da tafsirinmu da muke yi na alƙur'ani mai girma har yanzu da cikin suratul baqara muna kuma tsakiyar ayoyin da Allah yake gaya mana halaye na ahlul kitabi daban-daban wanda Allah yake ba mu labarin mun yi a darasin da ya wuce an mana labari akan annasu wal mansukh da suke jayayya da shi Allah ya nuna wannan abu ba sabon abu bane a shari'o'in ma suka gabata akwai shi da dama har a tasu shari'a ta Annabi Musa. Yau kuma Allah zai yi magana akan yawan tambayoyi. Tambayoyi marasa amfani da mutum zai zo ya rika yi ba dan ya amfana ba sai dan ya kawo jayayya ko ya shigo da rudani cikin addinin musulunci. To Ubangiji ya hana irin wannan tambayoyin amma Allah bai hana tambayar ka nemi karuwa a ilimin ka ba ko a wani abin ka dan a bambance tsakankanin tambayar da za ka yi dan ka san wani hukunci ko dan ka warwata matsala wannan halakce bar ma wajibi ce da ita ce kuma ake iya gane daidai a gane abin da ba daidai ba tambayar da ake magana anan tambaya ta jayayya tambaya ta ƙuri tambayar da in ka yi ta ko da an ba da amsar ta za ta shigo da wata matsala cikin tafiyar da ake ta addini irin wannan tambaya ce Allah ya hana kuma wannan tambaya mai muni ta zama sabon kafirai ce sawabin kafiran nan cikin ahal kitabi suke koma ba a cikinsu suke ba a'a masu bautar gumaka ne kowanne daga cikin za ka yi irin wannan tambaya mai muni wanda in an ba shi amsan ma damun ba amsa yake nema ba da haka nan Allah yake cewa am turiduna an tas'alu am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل الله سبحانه وتعالى كتيا أم تريدون أن تسألوا رسولكم شن nihin kukurin ƙayyima wannan manzo ku tambayoyi kama su ila Musa min qablu kamar yadda aka yi ta maya Musa irin waɗannan tambayoyi da izgiri kafin zuwan annabi Muhammad shi ma wannan annabin irin abin da za ku mai kenan waman ya tabaddal kufra bil imani duk wanda ya canza imaninsa ya karɓo kafirci faqad dalla sawa asabi tabbas hakika ya bace daga hanya daga tsakiyar hanya ta gaskiya malik ke cewa na haddahu ta'ala al-mu'mini na fi hadhihi al-ayatul karima Allah mai girma da buwaya yana hana mu a cikin wannan aya mai girma an kasarta su'alin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama an al-ashiya qabla wannan kauliya su yawaitawa annabi tambaya akan abubuwa kin kafin abubuwan a samkar da su ko a hukunta su kama ƙara ta'ala kamar yadda Allah yake faɗa wa idh qala Allahu ya Isa wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطين فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذني وأبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين abinda nake cikin wannan aya mai tsawo irin tambaye-tambaye ne da aka yi tawa annabi isa na izgini annabi isa ya bayyana da abubuwan da suka tambaya amma kuma bai sa suka yi imani ba wa yi ƙarin lamu ya isa bin maryama allah ya ce ma annabi isa a ranar kiyama ya kai isa dan maryam ta ni'ima ta da na yi ma na yi da yawan da ni'imar da mahaifiyar yadda ayyar suka biyu ne kudus na karfe kai kuna tare da mala'ika jibril tukallimun nasa kana yin magana da mutane fil mahadi kana jariri a cikin zanen goyo wa kana haka kuma lokacin ba da karama babban mutum kana magana wa iz allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrat wal injil ka ambata ma ka ambata ni'imar da na maka lokacin da na sanar da kai iya rubutu da kuma karatun at-taura da injila wa iz tubri al-akmaha wal abrasa kana warkar da makaho da kuturu bi idini da idinina wa idin tuhil mauta kana raya wanda ya mutu bi idini yayin da da aka tambaye gwada mu'jiza wannan yana faruwa wa id kafaftu anka bani bani isra'ila anka kuma ka tuna lokacin da na kare sharrin bani isra'ila bayan sun ma tambaya ka ba ta amsa suka ga basu kure ka ba kuma suka nemi kashe ka na ba na baka kariya a wannan amma duk abin da ka nuna musu na ayoyi da mu'jiza ya suka ce haza sihir mubi wannan sihiri ne bayyananne ba za mu yarda da shi ba kaga wannan ya nuna tambayar da suke damun ba dan su gamsu ba ce shi yasa ma da yake cewa wa in tasalu an tafsiliha idan ku za ku yi tambaya akan a rarrabe muku wani a wani hukunci ba'da nuzuliha bayan ayat ta tabka wannan bayyana da ku za a bayyana muku amma wala tasalu an shay'in qabla kauni kar ku ƙara tambayar wani abu wanda ba a saukar da shi ba ku tambaya ku ce a sabkan muku da shi wannan fala Allah an yi harma mai yiwa Allah zai haramta wani abu da da ba haram ba haramun bane ko ya wajauta wani abu da da ba wajibi bane min ajli wannan min ajli tilkal mas'ala daga dalilin wannan tambaya da wani yayi wali hada ja'a fil hadith dan haka ma ya zo a cikin hadisi sahihi inna a'zamal muslimin jurman mafi girman laifi a cikin musulmi man sa'ala an shay'in wanda ya tambaya akan wani abu lam yuharrim fa yuharrim da ba haramta shi ba fa harrama sai aka haramta abin min ajal mas'alatihi dalilin tambayarka kai yasa kai tambaya abin ya haramta to wanda ya daga cikin musulmi mai laifi mafi girman laifin da musulmi zai yi ka tambayi wani abu a zamanin annabi da ba haramun bane tambayar ka ta sa aka ce haramun ne ka ka jayo ba mutane aiki to wanda shi yasa aka hana kuma aya ma cikin alqur'ani Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ayyuhan ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا كنتم إيمان لا تسألوا عن أشياء كبرتم بي وسأبابي wanda in tubda lakum tasukum in aka muku bayanin hukuncin zai bakanta muku rai wa an tas wa in tasalu anha duk abin da kuka tambaya hina yin dalil qur'an lokacin da qur'ani ke sabka man da Allah na takankan ku tubda lakum tabbas bayyana muku za'i afallahu anha amma Allah yayi yafiya yayi dan gobe ya yahi abin da ya gabata wallahu ghafurun Allah mai yawan gafara ne ga bayin sa halifu sannan mai mai hakuri ne ga abin da suke kaga wannan aya ta hana sahabban da suke gaban manzon Allah su yi tambaya akan wani abu sai dai wani wanda shi ba a nan madina ba yake ya in ya zo an ba shi dama komi yana iya tambaya domin dalili ta iya yiwuwa shi an sabkar da hukuncin bai nan bai san ba ma an sabkar kaga za a ba shi amsa amma wanda yake nan duk hukuncin da zai zo yana yana nan zai sabka kuma da ya sabka manzon Allah ya bayani to haramun ne wa tambaya sai dai ya nemi ƙarin bayani ga abin da ya gabata amma kar ya tambayi abin da bai so ba wannan shine abin da yake doka a wurin sahabbai sai zaman to idan aka zo makaranta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna jira suna jin daɗi ko abin yana faranta musu rai wani bako ya shigo ya daga zagi wanda shi da izinin tambaya komi ya yi tambaya a ba shi amsa su su karu saboda su mutane masu kwaɗayin ilimi dewa kullum suna da buƙatar karuwa da haka dai idan mutum ya zo ya tambaya to suna taruwa su saurari amsa da za a ba sun san ita ce shari'a da haka nan idan ka kalli tambayoyin sahabbai a cikin alkur'ani ba su da yawa kuma kowace tambayar da sahabi yayi zaka kalli tambaya ce mai amfani wadda take akwai ci gaba da ilimi a cikin ta malamai sun kidaye tambayar da aka wa annabi wadda aka mishi dan karuwa kai har ma wadda wasu ba dan karuwa suka yi ba galibinta wadda sahabbai suka yi ba ta da yawa ba ta hibu guda goma sha biyu za ka yi ta ganin sa cikin alkur'ani misali yas'alunaka anil يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج kaga anan sun yi tambaya ne game da al'ahilla jinjirin wata yaya muke ganin shi ya sha bamban da rana shi yana farawa ɗan ƙarami ne da kyar ake ganin sa kuma sai ya ta ƙaruwa ya ta ƙaruwa har ya zama to ƙato ya cika hasken shi kuma daga nan sai rinka ragewa ya rinka ragewa har ya koma ɗan ƙaramin sa kafin ya zama to an samu sabon wata me ke faruwa ka wani sai Allah yake cewa ka gaya musu wal hiya muwaqitu nasi wannan ai alama ce aka sama mutane ta lokutan ayyukan su na ibada wal hajji da kuma lokacin aikin su na haji sallah azumi da abubuwan da za ku yi da wannan tsarin na wata ake samu kaga sun yi tambaya an ba su amsa haka wani rike cewa yas'alunaka ma za yas'alu يسألونك ماذا ينفقون suna yi ma tambaya ma za yunfikuna me za su ciyar na ranar dukiya kuma wa za su ba Allah ya ba su amsa abinda za su ciyar da kuma wanda za su ba wannan sadaka in sun tashi haka ma ke cewa yas'alunaka an shahri يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه suna yi ma tambaya game da shaharul haram watannin da Allah ya musu alhurma ya hana yaki a cikinsu idan wani ya zo ya fada ka a cikinsu kai kuma an hana kai yaki kaka za ka yi Allah ya ba su amsa ce kulki tarin fihi قل kabiru قتال فيه كبير fasaddu.
وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند Kaga sai الله Allah ya ba su amsa ya ce lalle haƙiƙa kitabin fihi kabiru yaki a cikinsu abu ne mai girma laifi ne amma kuma idan ba kai ba ka fara fara ma aka yi to kai maka laifi wasaddun an sabilin lahi a toshe mutane daga bautar Allah a hana su gane addini wa kufurin bihi da kuma tsananin kafircin da ake ana bautar gunki a wannan ɗakin wa ikhraju ahlihi da koran muminai da ake daga wurin ɗaki mai alhurma akbaru inda Allahi ya yi girman laifi a wurin Allah fiye ma da ayyaki a wata mai alhurma lalle yin yaki a wata mai alhurma laifi ne to amma kuma waɗannan ababen da muka zana laifin su ya yi girma kenan idan masu waɗannan suka suka faɗa ku ka iya kare kanku kaga anan ba tambaya ce aka ba su amsa haka kuma sun yi tambaya wa yas- yas'alunaka anil khamri wal maisir.
يسألونك عن الخمر والميسر Mm.
قل فيهما إثم كبير ومنافع sun yi للناس tambaya game da giya da caca ya- yaya matsayinsu yake a musulunci Allah ke cewa ka gaya musu ismun kabir fihi ma ismun kabirun a cikin giya da caca akwai babban laki babban zini babban alhaki da za a dauka wa ismu ma akbaru min nafi ma in ma da dan amfanin da mutum yake gani yana samu to zinihin da yake ciki ya fi girma akan amfanin da za a yi to a wannan wurin malamai suka ce tambayar harbi ce a wannan aya ta 119 da ke cikin suratul wannan bakara karshen ta sai Allah ke cewa yas'alunaka ma za yunfiqun?" ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو a can kaga waccan ta farko da aka ce yas'alunaka ma za yunfiquna babu wawan suna tambayar wa ya kamata su ciyar sai aka ce musu iyayenku da danginku da 'yan uwa na kusa wannan kuma an gama da da ƴan uwa an gama da gida an gama da dangi an gama da kowa naka sai suka ce wa yas'alunaka suka kawo wawun kuma ana aya ta ƙara da wawun suna tambayar ka ma za yin fiƙuna to menene kuma ya kamata su yi da sauran duke sai Allah ke cewa kul wannan kul da afwa ka gaya musu al afwa raran abin da kayi buƙatar yau da kullun ta rage ita za ta yi amfani da ita za a ba marayu da talakawa kaga anan ma an kawo sunan marayu nan ma tambaya ce suka yi aka ba su amsa sai a suratul nisa'i aya ta hudu Allah ke cewa yas'alunaka ma za uhilla يسألونك ماذا أحل لهم Mm.
قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن
Mm, Allah ke cewa wa yas'alunaka ma za uhilla lahum suna tambayar ka a game da nama da wane nama ne yake halaka gare su wanne ne ba halaka ba a gare su domin da'amu anan ana nihin naman da aka yanka domin ba suna nihin da'amu na abinci ko wanne ba shi yanzu misali shinkafa da arne ya dafa ta da musulmi ya dafa ta me haramcin ta in dai ba na ya zuba ba idan aka yi dawo na fura arni ya ta yi shi ko musulma ta yi shi me bambancin ta abu ne mai kyau amma ana nihin wanda yankan da aka yi sai kake shi Allah ya ce ka gaya musu uhidda da kuma tayyiba duk wani abu mai daɗi kowane iri ne an halatta muku shi sannan kuma uhidda kuma tayyiba وما علمتم wa ma allamtum haka an halatta muku cin na naman dabbar da abin harauta ku wanda kuka koya mishi harauta ya je ya kashe karan da kuka hore shi a matsayin harauta ya iya harauta kuka je kuka tura shi da za ku tada shi ya bi abin kuka ce bismillahi ish bismillah kuka yi sai ya bi wannan abin da gudu zomo ne wane ne da ya je can sai ya kaso shi ba a yanka ba ya zo da shi babu rai to wannan ko ya zo da shi a'a aka, aka yanka shi ko da ya mai rauni za ku iya cin wannan abin kaga kenan wannan bismillah da kuka yi ta zama a madadin yankan shi kaga anan sun yi tambaya an ba su amsa kaga tambaya ce mai kyau ta addini ba wai tambaya ce ta rigima نعم ha ilau a wani wuri ya ce was- wa- wannan yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha يسألونك عن الساعة أيان مرساها Mm.
قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو a aya ta 187 a suratul a'raf Allah na cewa suna tambayar ka game da sa'a ta kiyama lokacin ta kul ka ce musu ita wannan sa'a ta kiyama ba wanda yake da ilimin sanin wani lokaci ne za ta tashi sauran shekara na sauran kwana nawa wannan ilimin inda rabbi yana wurin ubangiji na illa huwa sakulat fi samawati wal ardi wannan ilimin nauyi ya nauye a ga sammai bisan shi haka ma kasai da abin da ke cikin su kaga wannan tambaya ce ita ma aka ba da amsa haka nan kuma suna tambaye shi game da ganima yas'aluna يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول suna tambayar ka anil amfani game da ganima ta yaki da aka samu wani ka ce musu al amfani lillahi war rasul ita mallakar dukiyar ganima ta Allah ce da manzansa shi manzan Allah da yancin ya ba wani dewa ya ba wani kadan daman kayan shi ne kamar abu ne naka ne ba abin da ga dama za ka yi ba نعم da haka kuma a wata aya idan ka samu wato suratul nadiati sun mai tambaya akan tashin kiyama suka ce يسألونك عن الساعة أيان kaga مرساها wannan ma suna tambaye ka game da sa'a kiyama wani lokaci ne da ta kasance an ba su amsa sai Allah ke saki tambaye wasu ya ba- ya ka tambaye ta su wa yas'alunaka anil yatama ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير kaga wannan ayoyi kuma da suka fi- da- na- na gaba da zamu karanta wanda suka fara ne da wawu akwai yas'alunaka akwai wa yas'alunaka sun za su tambaye ka daya sun yi tambayar ne aka faɗa aka ce ga tambayar da kai ga amsa su ɗaya kuma an ba manzon Allah amsa da za a ba su kafin su yi tambaye amma nan gaba za su yi to in sun zo tambaye ga abin da za su ce ga abin da za ka ci da haka dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ce wa yas'alunaka za su tambaye ka anil anil yatama game da marayu yaya za mu yi da marayun da muke tare da su an ce taɓa dukiyarsa haramun ce idan muka zo gani ga su suna gidana zan yi abinci in ɗan kwaso daga cikin dukiyarsu yaya idan muka gama in wani abin shigo na ci haram ko na ci da Allah ce a'a islahun lahum khairu su abin da yake ga maraye kyautata mu shine alheri gare shi amma dan ka ɗauko dukiyar shi ka gama da taka bisa adalci ba bisa zalunci ba ko israri ba ka da laifi sai kuma na gaba suke tambaya ta ce wa yas'alunaka anil mahidi wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisa
ubangiji yana gaya mana wa yas'aluka za su tambaye ka anil mahidi game da almahid shine gini na al'ada da ke zuwa ma mata su tambaye ka meye hukuncinsa meye matsayin mace a wannan lokaci menene mu'amalar da ya kamata a ita wani mu'amala ne ya haramta a yi da ita he yake ce musu kulka ce musu huwa azan shi wannan kazanta ne ko rishin lafiya ne fa atadrun nisaa ku nisanci mata a yayin da suke da wannan kazanta ko rishin lahiya amma sai ya faɗa ke cewa fil mahidi mahallin da haila take fita ne ake nisanta ba ga baki din suka zama hakwan demin ba kaga an yi tambaya an bada amsa kuma Allah ya ce wa yas'alunaka anur ruhi ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي Allah yake cewa wa yas'alunaka suna tambaye ka ko za su tambaye ka anur ruhi game da rai wani ka ce musu arruhu min amr rabbi shi rai al'amari ne na ubangiji na kenan ba wanda ya sai sai Allah sai kuma yake cewa wa yas'alunaka an dil qarnayn wa yas'alunaka an dhil qarnayn qul sa'atlu alaykum minhu kuma dhikra za su zo su tambaye ka an dil qarnayn game da wani sarki da ya zaga duniya ana kiran shi dil qarnayn wani ka ce musu sa'atulu alaikum minhu zikira zan karanta muku labarin shi insha Allah ta ƙarshe shine wa yas'alunaka anil jibali ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا za su tambaye ka anil jibali game da dutse yaya za a yi da shi ranar kiyama in an ce za a nade ƙasa Allah ce ka gaya musu za a nike shi ne nikewa kaga ashe tambayar da suka yi kaɗan ce an kuma ba su amsa sai wasu 'yan tambayoyi da aka yi da ta'anniki su ma ba su da yawa kamar inda ahli kitab suke tambaya yas'aluka ahli kitab يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء wato Allah yake ba labarin ahli kitabi sun zo suna tambayar ka wai ka sa a sabkar musu ne littafi daga sama ba alqur'ani ba Allah ce kyale su ko an sabkar ba imani da su ba kaga wannan ita tambaya ta izgiri ce to irin wannan tambaya ita ce aka nan kaga wancan ta ka ƙari da ilimi ba a hada ta ba amma wannan wadda babu ƙaruwa a cikinta so ne kake a yi rigima da kai so ne kake yi karantarwar da ake ma al'umma ka tsaida a fasa wannan karantarwai a fasa ba da ilimin a koma ana yayayya to wannan shine haram da da haka ya tabbata a cikin hadisi wani lokaci an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya tambaye shi ya ce ya manzon Allah ina ma tambaya an rajuli ga wani mutum ya ji duba imra'atihi rajulan sai ya samu wani mutum tare da matar shi fa in takallama takallama bi amrin azim bi amrin azim idan yace na ga wani da matata ya hudu babban magana wanda ana buƙatar shaida hudu shi kuma bayya wa in sakata in kuma yayi shiru sakata ala zalika yayi shiru da wannan babban bakin ciki yana damun shi wannan tambaya manzon Allah bai so ta ba saboda lalle hakika sai Allah ya sabkar da aya akan ta to kuma Allah he sabkar da ayan li'ali dake cikin suratul wannan nuri cewa wanda ake buƙatar ya kashe du in ya gaddana banda miji da mata shi miji in ya ga matashi da wani ba sai ya kashe da hudu ba ko yadda rike ta abinda ta haihuwa din nan ba nashi bane yana da yaƙini to ba za a ce ba ke kakka shaidu ne da suka nuna ba naka bane shaidun shi rantsuwa ne zai rantse da Allah har sau hudu yayi wannan ɗaya ya rantse ce wallahi wannan ciki ba nawa bane ya tashi ya ƙara ce wallahi ba nashi bane ya tashi ya ƙara ce wallahi ba nashi bane har sau hudu ya cika ta biyar da cewa azabar Allah ta shahe shi idan abin da yake zargin wannan mata ƙarya ne ya mata a lokacin sai alƙali ya ce ma matar to ke kina da wani jawabi na za ki kare kanki ko ko tun da yayi wannan rantsuwar ya zama yana da gaskiya ba wazi baki da jawabin komi idan tana da jawabi sai ta yi in ma ba ta ko da bata da gaskiya in tana ganin za ta iya kare kanta sai ta kare ta shari'a ba ta hana ba sai ta tashi ta tunkuɗe ma kanta azaba menene azaba dan wannan rantsuwa da yayi in ta yi shuru to za a azabtar da ita dokar da ake ma wanda suka yi zina kaga za a kashe ta kenan to amma in tana so ta kare kanta sai ta tashi ta rantse da Allah ita ba su hudu ta ce ya ta rantse da Allah billahi alladhi la ilaha illa huwa abinda mai gidanta ya faɗa cewa wannan cikin ba nashi bane ƙarya ne nashi ne ta sake wannan rantsuwa ta maimaita har sau hudu ta biyar ta ce idan wannan abin da ta faɗa ƙarya ce take shi yake da gaskiya to hushin Allah ya sabka a kanta shi ke nan a wannan lokacin sai su rabu tsakankanin wannan mata da miji an ƙare aure aure ba zai ƙara bayuwa tsakankanin su har abadan duniya ko da su bi raka ne suka rage a duniya to shi kenan dai ba za a yi aure ba sai dai ya zaman shi daban ta ya zaman ta daban to wannan ɗaho da aka haifa ɗa ɗanta ne ba ɗan shi ba ne kuma ɗanta ha'ilau ba shege ba ne rantsuwar da ta yi ta kare ɗan ya zama shege idan aka ce ina uban shi sai a ce to kai wani tambayar ma da kake yi kana bukata a ladabi ai uwar shi ta yi rantsuwa don haka nan wannan labari sai dai in an je gaban Allah shine zai faɗi hakikan yadda aka yi amma a iyaka sanin mu 'yan adam to wannan ɗa ba shege ba ne ɗan halak ne wannan dai mutum ne dai ba uban shi ba da haka zai ga duk uwashi zai zamna wurin uwashi zai yi komi tare da mahaiyar shi ba a san waye uban shi ba Allah ne ya sani kuma ba shege bane to kaga wannan tambaya da shi wancan bawan Allah yayi ita ta kawo wannan matsala ha aka san haka to kaga an samu matsala ko ke sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ta maganganu akan irin waɗannan tambaye-tambaye da mutane suke yi yana ce musu kuna gani na hana ku akwai ababe guda uku da suke hallakar da mutum na ɗaya akwai iga'atul mali wa kasratu su'ali walakantar da dukiya da kuma yawan tambayoyi na tu'anniti kalmi ne ne kaza mi ne kaza abinda ma bai da ma fa'ida karka tambaya ne an hana wannan a daina kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce musu zaruni ma taraktu ku kyale ni da duk abin da kuka na yi shiru na bar ku ban ga muku ba shi fa inna ma fa inna ma halaka fa inna ma halaka man kana qablakum lalle abin da ya halakar da al'ummar ta gabace ku kasaratu su'alihim yawan tambayoyin su waqtilafihim ala anbiya'ihim kuma suna yawan saba ma annabawan su tambaya a ce ayi kaza kuma yi su gazayi fa idza amartukum bi amrin fa'atuhu bi fa'atu minhu mastata'tum idan na umarce ku da wani umarni cewa ku yi kaza to kowa ya zo ma wannan abin ya yi shi gwargwadon ƙarfi shi gwargwadon ikonsa fa in na haitu kuma an shay'in in na hana ku daga wani abu fayuta buhu ku nisanci wannan abin kar ku ƙara yi shi an gane ko wa hadha ma da kica wannan innama qalahu ya faɗi wannan ne ba'ada ba'ada ma akhbarahum bayan ya ba su labari annallaha lalle Allah kataba alaihimul hajja yace musu Allah ya wajabta muku yin haji faqala rajulin sai wani mutum daga cikin mutane yake cewa yo manzo Allah da kace Allah ya wajabta mana haji a kulli amin kowace shekara in ta zo wajibi ne sai mun je mun yi haji sai manzo Allah ya kyale shi bai an bai bashi amsa ba manzo Allah ya shiru bai kare shi sai da wannan mutumin ya tambaya sau uku manzo Allah shi ma yana kare shi sau uku fa qala alaihi salatu wassalam sai manzo Allah yake cewa wannan tambaya abinda nace ku yi ku yi ku abinda nace ku bari ku bari yake cewa wallahi laula qult wannan walau qultu na'am da na ce eh la wajabat da ta wajaba kowace shekara hajji wajibi a gare ta zama wajibi a kanka walau wajabat inda ku ta wajabta lamastatatu ba za ku iya ba da haka nan ku kyale abin da kuka ban gaya muku ba kaga wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan aya ya hana tambaye tambaye a cikin sha'anin addini tambaye da bata da amfani to yanzu an ce Allah ya wajabta muku haji kai wace fa'ida kake so ka sani cewa duk shekarar duniya sai ta zama wajibi me zai ƙara kana akwai ilimin da in ka tambaye shi ma shirme ne kake yanzu kamar ka ce to naji an ce lokacin da aka yi za a yi renon maryam an yi ƙuri'a amma an jefa alƙalin ma wai shi alƙalamin nan da annabi zakariya ya jefa ina so in sani da karan gamba aka yi shi ko kuma alƙalami ne na wani itace ko na ƙarhe ne ilimintar wannan alƙalamin ga abin da aka yi shi mi zai ƙara ma cikin rayuwarka kuma rishin sanin shi mi zai rage ka a cikin rayuwarka ko kuma wani mutum ya ce ai yaron nan da aka ce wanda aka ba labarin wata saniya cewa ku yanka saniya an ce ta wani yaro ce to kana so ka san sunan yaron kana so ka san sunan uwar yaron kana so ka san sunan uban yaron da ya mutu ya bari kuma kana so ka san ita saniyar kalarta yaya take yar shekara nawa ce kuma kana so ka san sunan wannan da aka kashe kuma ka san sunan wanda ya kashe shi da Allah wannan sana sanin me zai amfani da ka ko kuma ka ce kana son ka san ita duniya wai shekarun ta nawa daga yanzu yin ta shekara nawa take yi ta yi kuma sannan shekara da za ta yi tashi me zai ƙara ka a ciki akwai ilimin muka da dama da ba su da amfani in ka ji qur'ani yayi magana bai ambaci ba abu ba da wani amfani ka san abin ko ago akwai da dama irin kamar ka tambaye karan karan ashabul kafi wani iri ne ja ne ko baki ne fari ne ko kaza kaza ne ko dubo dubo ne wai wannan kake so wai kuma shi ma wai ilimi ne wai su ashabul kafi din nan bayan ka san su nawa ne to meye sunayen su me sunan uwayen su maza da mata kaga wannan duk ba idan ga in kana karanta wasu tafsirai da yan bid'a ana ta ka irin waɗannan labaran na banza wanda sai labarin ya ɗauke ka zuwa ga wani shirme kabar alkur'ani ga abin da ya kamata ka fahimta na alkur'ani ka mora sai ka koma kana fahimta ƙarya da shirme da zancen banza wani zancen da ba ilimi ba ne kawai cika maka kwakwalwa ne ake da rudani to irin waɗannan su ne Allah ya ce kar a yi don haka nan amma tambaya ta addini an yarda a sai Allah ke ce am turiduna an tas'alu rasulakum kama su ila Musa min qabl wannan am tana matsayin bal bal turiduna kuna nihin dai an tas'alu rasulakum ku rinka yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tambayoyi wa huwa inkari wannan tambaya kamar bal din nan tana fa'idantar da inkarin abin da suke yi ne wannan aya ba wai ta tsaya ga mumine kadai ba a'a ya ammul mu'minina wal kafiri ta hada mumini da kafiri gaba daya muminai an hana su tambaya mara amfani kafirai ma an darge su kasai tambaya ta su'annabi shin kafiran nan kamar yadda muka faɗa na ahli kitabi ne ko na mushrikai kun ga ai kafiran mushrikai sun ma manzon Allah tambaya a Makka tambaya mara amfani suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan kai annabi ne muna so dan mu gane kai annabi ne a kwashe waɗannan duwatsun da ke cikin Makka mu ga hilin kuma a samar da ƙoramu da yanayi mai ni'ima mai damshi don mu gane annabi ne kai. Na biyu ko a ma gidan zinare gidan da duniya ba irin shi don mu san cewa ga ambasudan Ubangiji ya fi kowa gida mai tsada. Yanzu ambasudan ƙasa babba ai gine-ginenta ya fi sauran na ƙasashe talaka ko? To wai don su gane haka. Ko kuma muna so a sabkan ma da wata taska ta arziki wanda kawai kai kwasarwa za kana hidimarka. ko kun muna so mala'iku su rako ka duk abin da ka faɗa mala'ika ya ce eh ko kun muna so a sabkar da wani littahi daga sama kowa da sunan shi Allah turo mishi wasiƙa assalamu alaikum bayan gaisuwa da fatan alheri daga ni Allah zuwa ga wani a kama sunan shi wato mala'ika kuma zai zai shine ma sun yadda zai kawo wasiƙai ina neman alhurma wani bayan gaisuwa da fatan alheri ni Allah ina suka goyi bayan annabi na wanda na tura lalle annabi na ne amma muna neman alhurmarka ka taimaka wai he an yi wannan su yarda da Allah wannan tambayar tana da amfani zai yi a musu haka abinda take so in an yi shi din zai kara musu wani imani domin ko an yi shi ba za a kara musu bayar kun bare ma ba su isa ba Allah ya musu wannan to su awa kaga wannan tambayar ta gabata a cikin sutul isra'i ko sun yi irin tambayoyin ba sai mun dakata akan su haka su ma ahlul kitabi sun yi irin wannan tambayoyin idan ka duba da tambayar da kafirai suka yi da tambayar da alkitabi suka yi ƙarshe ta zama kamar iri guda ce wato tambayar da alkitabi suka yi sai suke ita ce Allah ke cewa wannan yas'aluka ahli kitabi يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء mun ji wannan فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا Mm.
فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات wato Allah yana bayyana mana a wannan aya da suka tambaye manzon Allah suka ce idan ana so su yarda a saukar musu da wani littafi daga sama ba alqur'ani ba kaga su ma can suka ce lan nu'lika ta tunaddar alaki wannan tarkati sama'i walan nu'mina li nurkika ta tunaddar alaina kitaban naqra'u su ma kaka ne suka ce an zo musu littafin da za su karanta kaman li- le- leta ce wasiƙa ce daga Allah zuwa ga kowane ɗaiɗaikunsu Allah ne ma alhurmusu nan kuma su ma suka ce su ma a sabkan musu littafi Allah ce ka kyale su wa qad sa'alu Musa akbar min dalika ai ka ce maka ka ce ma Allah sai ya ma wasiƙa da sunanka eh babban lahi ne amma kuma an tambayi annabin Musa su wannan ahli kitab sun ma annabin Musa tambaye ta shi wannan girma to wace tambaya ce girmanta ya kai ka ce baka yarda ba da alqur'ani har sai an sabkan ma da naka littafin daban wani wanda ba qur'ani ba kuma ce duk wannan rishin kunya da rishin mutuncin wai akwai tambaya da aka yi tahi ta girma Allah ya ce eh akwai wata yi ta girma sun tambayi Musa arina Allah jaharata ka gwada mana Allah fili mu ganshi to ta hika ce eh an sabkan ma da dan ka ce kai ba ka yarda da Allah sai ka ganshi to riki wannan abin da ka dauko girman zinihin ya wuce girman zinihin ka ce a sabko ma da wani littafi ba alqur'ani ba ai kuma ka san ka ce baka yarda da alqur'ani kadai akwai kafircin da yi shi ka ce a canza ma shi wannan bai ma ba kaga kafirci ne ƙari bisa ƙari wani ɗoriya bisa wani na farko ka ƙaryata shi wanda aka sabkar din na biyu ga kafircin sa Allah wani aiki na uku ga kafircin zaɓi he abin da ka zaɓa za a yi shi ma kafirci ne kama Allah zaɓi ya Allah ya ce ga yadda za a kai kai zaɓi ba kafirci ba ne ka ba Allah umarni madadin a baka ba kafirci bane to ka ƙaryata littafin shi ba kafirci bane ka kafirci uku a dunkule wuri daya amma duk da haka sai Allah ke ce ai kafircin da ke cikin sai na ga Allah to ya fi wancan girma kaga su ma kafiran nan ta suka yi in na makka waɗanta in ka duba sutul isra'i su ma ƙarshen magana ta suka yi aw ya'tiya billahi wal mala'ikati qabila kai walan nu'minu linurgika hawanka sama ko da an sako wani tsari a sako wata igiya ko wata kwaranga ko wani zare aka- mu gan shi daga sama ya zo ƙasa mu ga ka kama kana tafiya kana tafiya kana yin sama har ida har ka bace mu Hakka- mu ga ƙofa ta buɗe daga sama ka shiga ko a sako wani matattakala irin ta ƙafa baini ka hau mu ga kana tafiya har idan mu ya ya ƙare gani mu ga ka shiga ƙofar sama wannan abin ba zai sa mu yarda ba in mun ga wannan a yadda muka sanka da rufa ido to ɗauka za mu yi ɗaya daga cikin rufa idan ne ka mana inna ma sukrat absaruna ko ai idanunmu ne kawai aka kauda daga abin abin da muke gani ba hakikanin abin da ke faruwa bane haka suka ci daka in ka hau sama ma kar ka dauka hawan ka sama zai samu gamsu hatta tunaddala alaina kitaban naqra'uhu sai in daga sama ka zo mana da littafi wasiƙa daga Allah zuwa kowane ɗaya daga cikinmu kuma a kama kowa tashi in mu ɗari ne a maka ko littafi ɗari kowa a kama shi kuma a cikin littafin Allah ne ke gaida mu yayi wasiƙa zuwa gare mu ya aiko cewa da Allah mu taimaka ma wanda ya aiko gashi nan in ya zo da saƙo mu yarda eh saƙon wannan ɗan saƙon nashi ne to a lokacin nan muna da zaɓin da zamu ba Allah ga abin da bai mu so a faɗa a cikin saƙon ga abin da muke so sai suka ce in ba haka ba kai wannan ma bai yi ba au ta'tiya billahi je ka ku zo da Allah wal mala'ikatu qabila da tawaga tawaga ta mala'iku sun rako Allah kenan anan su ma sun nemi mi ganin Allah sai Allah ya zo da kanshi wanda shi ma wannan alkitab suka ce aridallaha jaharatan sai mun ga Allah kenan suna so su ga Allah su yi baki da baki da shi kowa ya yi magana da al- ya yi magana da Allah gaba da gaba ba tare da tsabirin shamaki ba ba kai kenan kaga sun ture a wannan ta annabi Musa ko magana annabi Musa ya kawo musu sako ta ƙare sun gamu da Allah sun yi tambaya an ba su amsa abinda za su yarda a gaban Allah sun yarda wanda suke cewa mu canji a gaban Allah an canza musu da Allah wannan abin karamin lahi ne to sai Allah ya ce wannan akbar min zalika ya hidu wallahin da kai to a irin wannan in ka kalli wannan ka sake kalla aya kashi na biyu idan ganin Allah babban lahi ne dan adam ce ya ga Allah kan nan ya iman da shi to me hukuncin mutanen ma'anan da suke sa mutanen tarbiyya suna ganin Allah kaga na farko zancen da ƙarya ne gaskiya haka ne sosai na biyu shaidan ne suke gani ba Allah bane gaskiya na uku kuma sun rusa sha'anin addinin musulunci irin tambayar da arnawan zamanin manzo Allah suka yi ko gurin su na sun ga Allah su yarda da gurin da ahli kitabu suke da shi na sun ga Allah su yarda su ma wannan wannan guri suke da shi domin su ma duk wannan aya ta Allah da ta bayyana a duniya duk wannan mu'jiza ta manzo Allah ba ta musu ba suna son sai sun ga Allah in ka lura aicha suke su babu wasu da tsakaninsu da Allah gaskiya kaga waye wasuɗa da suka janye shine annabi Muhammad annabi Muhammad da ne yazo domin annabi Muhammad shine rasulullah ko kuma in kuma in bu kuma ta ba duk inda aka ce ga rasulu to dole abin ha ba zai tabbata ba sai an samu abu hudu akar makallahu ba a samu ma'aiki sai an samu wanda ya aiko shi ko shi kuma ma'aikin aka samo wanda ya aiko shi Allah to sai an samu menene saƙon da ya zo da shi ai ba ma'aikin ba ba saƙo dole ya zo da saƙo ko gaskiya to saƙon shine addinin shine wannan littafin na alƙur'ani mai aike shine Allah wanda aka aiko shine annabi Muhammad da me aka aiko shi da littafin alƙur'ani wanda cikin shi yake da musulunci kenan in kace da musulunci didde ne in kace da qur'ani didde ne dan qur'ani ke dauke da musulunci shine kuma littafin saƙon to kuma sai an samu zu- zuwa ga zu- zuwa gawa aka aiko wannan dan aiki ya kawo ma wa wannan saƙon to shine ya kama mutanen duniya gaba daya wanda ni ina ciki kai kana ciki malami na na ciki malamin kai na ciki shehu na na ciki shehun kai na ciki to ya akai kai da shehun ka kuka ware gefe kuka ce ku wancan saƙon na Allah bai gamsar da ku ba kuna son naku wanda babu wasu da tsakankaninku da Allah kaɗai ne kalli maganan nan ma bai hibo abinda aka ma annabi Musa tambaya gaskiya bai hiba magana sai an yi kaza sai an yi kaza duk wannan wani wani magana ta kai ta girma wani laifi ya kai wannan girma kaga girman laifin ba kaɗan ba ne dole ne a ce wannan mutumin in bai taɓa kafirci ba in ya kai ya kafirta saboda shi Allah manzan Allah ma bai gan shi ba bare wani banzan bazara dan an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam hal ra'aita rabbak ka ga Ubangijinka fa Allah ya ce nurin Allah anna arahu haske ne, yaya za ni in gaishe. Nurin ɗin nan yana nihin hasken nan da yake tsakankanin halitta Allah da Ubangiji. Kamar yadda ya fassara wannan nuri ɗin a wani wuri, ba wai hasken ba ne na Allah na zatin ya hana ba a gan shi ba, a'a. in wa kaga hasken zatin kaga Allah kenan wani haske ne shi ba na zati bane wanda Allah ya sanya shi tsakankanin shi da bayi kamar yadda Allah yake cewa hijab kamar yadda manzo Allah yake cewa hijabuhu nurun hijabin da ya hana mu ga Allah ya shiga tsakankanin Allah da bayi ba sa iya ganin shi nurin wani haske ne yace lauka shafat idan da za a yaye wannan hijabin na haske la ahtarakat da ya ƙona hasken Ubangiji, subhatu wajehi ƙyallin huskar Ubangiji da ta ƙona duk wanda hasken ya dira kanshi. To wane ne in Allah kuma ya kalla hasken Allah ya zai tsaye zai samu wata limit bai kai ba. To me ya sanya da ni da kai ba mu ƙone ba, akwai haske da ya shiga tsakankaninmu da hasken Allah. Wannan hasken da ke tsakankaninmu da hasken Allah shi halitta ne. amma wancan na, na Allah ba halitta ba ne, a'a zatun ubangijin ne kaga haske ya zama biyu ne kenan ko to wannan hasken da ke tsakankanin mu da ubangiji shine ya kare ba mu kone ba amma inda hasken ubangiji zai bayyana a duniya duk abinda hasken ya jira kan to zai hallaka shi ya sanya annabi Musa sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yake ce ma ya ce ma Allah arini anzur ilaika فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك yace قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني falamma فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ya isa nan kaga ana annabi Musa sallallahu alaihi wa sallama ya nemi ubangiji ya gwada mishi zatin shi ya ganshi malamai suka ce annaba ba su tambaya abin da bai yiwa ai ganin Allah yana yiwa amma me ya sanya aka hana ganin shi a nan duniya ginin jikin ɗan adam da aka mishi na duniya ne bai da ƙarfin da zai iya ganin Allah amma yayin da aka sake mishi wani ginin jiki na shiga aljanna to za a mishi ganin jiki ingantaccen da zai iya ganin Allah kaga ganin Allah zai yi wa amma ba da wannan siffar tamu ta duniya ba ke za a duniyance ba a ganin Allah wannan shine akida ahlus sunna amma idan an bar duniya an je aljanna aljanna a duniya take ko ba a duniya take ba ba a duniya take ba ko domin an mun ce yanzu a duniya take to a wata ƙasa za mu same ta kaga ba duniya ba ce to idan an shiga aljanna kuma canjin da za a ma na shiga aljanna to wannan wurin za a baka damar ka iya ƙarhin ganin Allah kuma duk wanda ya san yadda ake shiga aljanna kai ka san ba yadda ake miki a duniya bane domin yanzu ga alaran nan inda za ka ɗauko abin awo ka auna shi zai baka mita ɗaya ne ko da ɗigo saba'in da biyar in yayi tsawo ko da saba'in ko da saba'in da uku ko da sittin haka ne amma bai kai mita biyu ba domin a nan illela gaba ɗaya wanda za a auna tsawonsu su kai mita biyu wallahi za a sa- sai a- sai an bincika Ko he- da ke su kai biyar ko shida duka daga mita ɗaya da ɗigo saba'in da biyar su suka yi yawa mita ɗaya da ɗigo tamanin shine dogo mu- mita ɗaya da ɗigo tis'in shine dogo na kirki amma sauran duk ba su kai haka ba to amma idan an zo za a shiga aljanna Allah zai halicci mutane kamu haka na gaga wannan tsawon dira'in haka ya haka shine kamu ɗaya wanda idan ka duba haka ɗin nan kai haka kamu ɗayan nan za a ga akalla ya kusa rabin mita to kamu biyu mita ɗaya kamu hudu mita biyu duk yanzu bakin mu ba wanda kai kamu hudu ba to amma in za ka shiga aljanna sai an ma kamu sittin daidai nan ban mai kamu hudu a tsawon shi kaga an ƙara hamsin da shidda a bisa abin da bai da yawa girman mutumin ɗaya ne to faɗin kafaɗa shi daga nan zuwa nan in tele ya sa mishi abin awo zai auna sai ga ya bada ba- wannan 24 wace ce wace ce ko to in a a aljanna ne za a ma kafaɗa mai tsawon zira'i bakwai kaga zira'i bakwai aƙalla mita uku da rabi ya kusa daga wannan fila ɗin zuwa can inda ɗan aljanna ya zo ba zai ishi ga tsakanin wannan wurin ya mishi kaɗan a faɗin shi kaɗai to ya za a yi kaga wancan ginin ba irin wannan ba ce to anan za ka ga Allah musulmi za su ga Allah anan mumini a aljanna amma anan duniya dan tarani walakin undur ila jabal yake cewa fa in ta qarra makanahu fa sawfa tarani falamma tara wannan tajalla rabbahu lil jabal yayin da hasken ubangiji ya dira akan dutsen ja'alahu dakkan dutsen duka he ruguje ya wade ya narke kamar an kewa mushi bam wa kharra Musa sa'iqa Musa kuma ya fadi ya tsufa wannan ya nuna ba a ganin Allah shi yasa duk wani wanda ya ce maka yana da aqida ganin Allah kaza kaza kaza kaman wani mutum a Niger da aka yi kun ji ana ta mai tambayoyi a wanda a radio da talabijin yana cewa ganin Allah ba matsala bane kai ma in kana so sai in gwada mashi wani shashashan tsoho wani tsoho ne sakarai wai ganin Allah ba lai ba wani wannan bane to dan jere ce to kai ka gane ce kwai ni so nawa mun ga musu yayi so 40 kaga da shedan ne suke gamuwa har ma aka kawo wallahi malam in ka ji abin sai ka dauka dai kamar an sha giya dan wannan ya hima giya gara maka sha giya da wannan zancen banza da haka nan zancen banza ne ƙarya ce wannan ba a ganin Allah kuma wannan ɗabi'a ce ta yan bidi'a wanda kuma shedan ne ya shigo masa ita masu irin wannan bidi'a bidi'a ce wata take kafirtar da mai irin ta mai irin yin ta Allah ka tsare mu sai Allah ke cewa man ya tafi kubra bil imani duk mutumin da ya musanta imanin da Allah ya bashi ya musanta shi ya, ya, ya, ya baddala shi ya canza shi da kafirci ga imani Allah ya turo ya umarce ka da yin imani madadin ka ya haka sai ka canza shi da kafirci faqad dalla sawa asabil tabbas wannan mutumin ya bace daga tsakiyar hanya wato wani mutum ya taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya manzon Allah law kanat kafaratan aka kafaratul bani isra'ila ina ma da kafara da zabi in mun yi laifi ta zaman to kaman kafarar bani Isra'ila ce eh manzo Allah yake cewa Allahumma la nabigi Allahumma la nabigi ya Allah ba ma bukata haka ba ma bukata haka sai manzo Allah yake cewa a a ku shin Allah bai ba ku ba abu mafi alkhairi fiye da wanda ya ba banu Isra'ila yace kafarar banu Isra'ila ba idan banu Isra'ila yayi laifi a kowa gidan shi Allah yake turo mala'ika yayi babban rubutu wane jiya ya yi zina da wanci babu rihin asiri kenan ko kawai daga kaje kayi lahin ko kayi sata ya a wudure a rubuta ko gidan da katan allo wanda baka iya cire shi ana rubuta wane dan wane mai wannan gidan na unguwa kaza jiya yayi sata ya saci kaza a wuri kaza in ma ka tuba daga sata ka mai da kayan satai to wannan abin da da kai kowa ya sani mu kuma in kai laihinka sai Allah ya ruha ma asiri ba za a sani ba in kuma ka tuba sai Allah ya ce na yahe kaga daman ba wanda ya san kayi kuma sannan da ka tuba ba wanda ya san ba a gwada ka sai Allah ya ka da Allah ji ɗaya ce da waccan da wannan wacce ce take take daɗi tabu ko to he wani ke neman wai mu ma a mana irin wannan idan mace ta yi zina sai a rubuta ko gidanta kawai wancan nan da kake aurewa ne da zuha ko shiya ko kaza ta yi da da wani a unguwa kaza a gari kaza da Allah asiri ne tonu ko bai tonu ba to wannan shine fa abin da yake a zamanin banu Isra'ila wannan rubutun ake musu sai aka zaman to mu ba shi bane kawai istighfari za ka yi kuma duk musulmin da ka sani a duniya idan ya zo zai saba Allah saban Allah ka na fari da wuya Allah ya gwada ka na biyu da wuya Allah ya gwada ka in kaga Allah ya tona ma asiri dadewa kai kana yi dan wani mutum ya taba yin sata aka kamo shi sai ya rinka rantsuwa da cewa billahi alladhi la ilaha illa huwa talauci ne da yunwa da karamin karhi satan nan ba aiki na bace tunda nake ban taba bai wani shine na farko duk masu alƙalai da sauran masu shari'a sun yi tausayi suka ce wannan gaskiya a sake shi sai sai na Ali bin Abi Talib yake cewa kai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana Allah bai taba tona asirin mutum ba a farahi karo na farko kai za ka yi gaskiya ko manzan Allah mun gaskanta maganar manzan Allah ba wannan bane lahin karo na farko a ta yanke mai hannu da aka je aka yanke mai hannu da ya warke sai warke ta bai wai kai tsakaninka da Allah wannan abin da kai aka yanke mai hannu shine na farko ce wallahi na so in samu sauki ne satan nan ita ce cikon ta 21 nayi 20 baya ba a kama ni ba ta da ɗaya ce aka ritsa da ni na so in yi wayo kuma ashe manzo Allah tuni ya bayyana wayan nan kaga ke Allah samu gari to kaga kenan dan adam Allah yana rufa mishi ahito da Allah wannan rihin asirin ba ni'ima bace to da haka nan wa man yatabal kufra ai wa man yashtari kufra bil imani wanda ya sayi kafirci ya bada imani faqad banda faqad kharaja an tariqi ya fita daga hanya al mustaqima daidaitacciya da ya fita daga hanya sai ya koma ila jahannati zuwa ga jahilci da bata wato ya bar hanyar ilimi da haske ya koma zuwa ga hanyar jahilci da bata kamar yadda Allah ke cewa alam tar ila ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahadu ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannam yaslawna jahannam yaslawnaha fa bi'sal qarar Allah ke cewa kai mamaki mana ila alladhina zuwa ga waɗannan mutanen baddalu ni'matallahi wanda suka musanya ni'imar Allah Allah ya turo musu annabi babu ni'imar ta kai zuwan annabi tsakankaninmu Allah turo littafin alkur'ani babu ni'imar ta kai littafin alkur'ani yana cikin al'umma amma suka yi watsi da wannan ni'imai suka karɓi kufuran kafirci wa ahallu qaumahum sai suka sabkar da mutane mabiyansu daral bawari gidan hallaka shine wuta madadin su kai su gidan su musu jagoranci zuwa gidan ni'ima sai suka musu jagoranci zuwa gidan azaba jahannama in baka san ba darul bawar sai Allah yake cewa jahannama yaslaunaha jahannama ita ce darul bawar kuma za a kone su da ita wa bisal qarar tirda matabbaci ya zama jahannama ne Allah ta'ala ya samu dace Allah ki gafarta mana Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon aiki da ita ka gwada mana ƙarya mu santa ka ba mu ikon kinta subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh